Allah sana no eh a wato a ina lokacin kun rike wa ai yake sa wanda ya iya wuce ne ya cin abinci ta hikima ce ita masana saboda suna nuna mana cewa mafi yawan rayuwar mutane abinda ake yi wato idan akwai gero ko dawa in aka je aka nika ai tankaɗewa ake ko to tankaɗaɗɗen garin kowa shi yake bari wannan ƙaiƙayin shi kowa yake bi to wajen cin abinci mafi yawa mutane ƙaiƙayin suke bi ba ruwansu da tankaɗaɗɗen gari masu hikima sun ce akwai lokacin da wata baiwa Allah ta zo ta tadda mutane a zaune sai ta ce musu a cikin kunan akwai faƙihi mai fahimtar addini su masani sai suka duban suka ce wannan shi ne sai ta ce kai ne faƙihi ya ce haka suke rayawa su faɗa sai ce to tun da faƙihi ne kai gaya mun ka ku iya cin abinci ya ce ina iya ya kake ci ce in na zo cin abinci na kan wanke hannu kuma na sa hannun dama kuma na yi bismillah na ci iya gabana sannan na tace gutsuro laumar na yi ta tsaki ba yan karama ba kuma gundume miya ba kuma na tauna ta tauni sannan na haɗiye bisa nutsuwa na gama na siɗe hannu kuma na yi hamdala ta ce wannan shi ne cin abinci ya ce to ka iya bacci ya ce ya kake cin zan kwanta bacci sai ne a lola sai in kwanta haƙarƙarin dama sannan na karanta azkarin shari'a take habbace dauke ni ta juya tace kuka ce faqihi ne an ta faqihi bai iya cin abinci faqihi bai iya bacci ba sai baka iya cin abinci wannan duk da ka faɗa kaikayi ka faɗa ainihin garin ake so sai ban sani bai ce sai ran da ka zo cin abinci ka tabbatar halak shine ka iya cin abinci duk abin da zaka sa ka tabbatar na halak to duka yi wa'annan ko za ka dinga cin giwa ka ci ɗawi su ka ci duk talotalo ka ci jimuna ba ruwan allah da kai kayi daidai ka ci duk abin da ran kai ke son ka kiyaye wannan ya ce bacci ma baka iya ba ya ce shi ma ai ushurin ka ɗauka baka ɗauko lubbu ba ya ce zan iya bacci ya ce lokacin da ka kwanta bacci ka cire kowa a zuciya ka kwanta da wani ba sannan ka iya bacci ke za ka zauna kiyama lafiya ba za ka kwana da wani ka shiga musiba yasa na alaihi ke kira wa anas ya ce kar kai da ka kwana da wani ara wannan ita ce sunnat to ai shi harkar shaidan da ka ce yana ta ƙoƙari yana ta gururi ai mutum shi ne alƙalin kansa allah subhanahu wata'ala cewa da mu ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ku mutane alƙawarin allah haƙiƙa gaskiya sai ce da mu la taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur kada wannan rayuwar da kake ta ruɗe ka kaga lafiya kaga yan uwa kaga samu kaga wani abu duk kawalwai ne ya ci kawalwai ne ya ci sannan wala ya goran na kun billahi garu kada mu ruɗi ya ruɗe ka gaburan Allah shine iblis inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaytan muƙiyi ne ku rike shi muƙiyi in kana son tsira sai ka yarda shaidan mukiyinka ne sai ka yarda zuciyarka la'amaratu bisu'i mugun abu take dora ka akai sai ka fi karfinta tana so ka taki sai ka bi mai shari'a take so shikenan lamina ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi sai son zuciyarka ya zama yana bin abin da annabi sai zo da shi zaka duk abin da ka zo yi a rayuwa to ka duba adifa ka zuce ka ta ɗauko shi in ka ga kalle shi to sashi a mizanin hankali ka auna za ku kare da wannan abin da alheri ko babu alheri in ya auna a mizanin hankali to kuma ɗauko shi ka sashi a mizanin shari'a to shine zai zama hatta ya kuna hawa ta ba'al limaji itubihi amma baka auna abin da zaka yi da mizanin hankali sannan ka ɗauko ka auna shi da mizanin shari'a bayan da zaka iya bin annabi alaihi salam akan wannan wannan haka ake yi in an yi wannan shi kenan sai a zuzo ce ta wanku ta rabu da wannan abu nan muka zo nan za mu ga inda malamin zai addu'a eh yana ce arjullah fil ikhlas min ar-riya'i summa fil khalas min ar-rajimi summa nafsi wal hawa fa man yamil haula'i karga wanda duk ya karkata ga wannan ya halaka dole sai ka fi karko su ba wai ba a abu ba ka so ba ne kana so za ka ajiye shi don ba ka Allah yake so abinda Allah yake so shi kake so abinda yake ki shi kake ki abinda Allah ya da shi shi kai da shi abinda ya fushi da shi kake fushi da shi to shi ne za ka tsira shi mutum zai tsira ya to mutane yau kuma ba komai ma tsauri suka ɗauka wanda da yake kan wani sunansa mai tsauri duk wata hudda ta ba sa son si da mai wani ba sa so shi kuma rayuwa ta ashabul kafu da kare ita ce take koya mana darasi da suka zaɓi uzula su fita daga cikin mutane su tafi kogo su zauna sun fifita Allah akan rayuwarsu ta duniya da iyali da danki da komai suka ce a tafi kogo a je a zauna saboda in suka rayu a nan za su fitinance su sai karen yayi da ya bi su da ya bi su mai haƙu yadda suka haƙura nan sai haƙura haka Allah ce karbuhun ba su ɗin zira'ihi bil wasiri ya kwanta ya tsoro da abin da ya musu sai da ya wakar to duk wanda kake tare da shi in yana kan hanya ta gari to kai haƙurin zama da shi ka bi shi yadda ya tsara duk abin da Allah ya masa ko matsayin kai bai kai wasu ya ɗaga ka amma in ka ha'ince shi ka bi shi a baki a fili in baya nan ka ƙeda to ba za ka zauna tare da shi gobe kiyama ba amfani zama da shi ba zai maka amfani ba wannan haka tsari yanda yau ashabul kafin nan da karan haka zai wa kowa haka zai yi Allah kiyaye wa Allah kiyaye wa Allah kiyaye wa ai sari'u kulli hawan sari'u hawa faduwar san zuciya faduwar wulakanci shi eh duk wanda ya bi san zuciya zai wulakanta wani ya hakuri ya tsaya to shi kenan zai sha wuya amma ba wani abu da zai same shi yanzu idan mutum jiya ya bi ka'idojin ubangiji sai aka samu ya game da jaraba ya samu abin da ya ci ba wani shi kuma ya ci har mashafa turare yana gyatsa yau shi sai ya samu wancan ma ya samu wancan na jiya da bai ce wata wuce babu da zai faru ya wuce kamar bai taɓa yi ba kuma in bai ce ya fito fili fito gari da shi da wani shi banda zai gani to shi rashin son zuciya shi yake sa ka gane haka in ka tashi an kana son ka rabu da son zuciya a duk abin da kake kai na rayuwa to ka duba wanda allah fifita ka a kansa in kana tafiya a ƙasa sai mu ba mu da abin hawa ko ta halin kakashin a ba ka da abin hawa ai a ƙasa kake tafiya mutum nawa ya raba ya janye musu arzikin kafar kai nawa ka bari ya baka sun zama kura wani an datsa kafar wani kuma gata amma za ta aiki sai dai ya jagini wani kuma da kawahuwan bai isa tafiya ba hawan jini ko ciwon suga ya lalata shi to kaga kai sai ka aje san zuciya ka duba Allah ya maka alfarma Allah ya maka alfarma in ka zo cin abinci ka zo ka tarar wani abu ne har karba a jika sai ka zauna ka ci ka koshi sai ga wani duk abin da zaka kawo masa yana kai shi kusa da hanci ma baki sai je shi masa ya yana sa wa ohanji za ta jiho shi ba za ka gode wa Allah wani ba ina kai ina son zuciya to in kuma harkar bin Allah ce to kullum ka dinga ganin wanda ya maka fintin kau ya tsaya tsayin da kake bin Allah ya kokari ka bi wannan eh abu wannan sannan kuma mutum in duniya ya saka a gaba ya sani ba zai same ta ba ita matsala take wanda dai ya abu wannan mujarrabi ne in dai ya abu duniya zai samu to baya samun ta wanda kawai suka bi ta ko ta samu ko kai ta samu suka tsaya tsayin daka su suke iya samun ta amma in ya matsa to za ga hawu ne a kansa baya samu akwai wanda mun ga da hauka ya kare da wayanmu da komai da hauka ya kare da ya matsa bai samu bai haukace kuma duk haka ake ci samu masu irin wannan da ka ga mutum yana ta haƙilo ni duniya ko ta ringa ka to ya tsako muguwar hanya da ba zai samu duniya ba amma an yi rabu da ita kawai zai ba Allah zai yi abin da aka ce kawai a rayuwa to sai tara masa ita sai kuma ta zama a hannunsa ba a zuciyarsa ba sai ji daɗin ta saboda in Allah ya baka ya ɗauki kuɗi ya baya to mutane gida uku suke rabuwa akwai wanda ya ba shi kuɗin amma ya zare masa arziki shi ba zai ci ba iyalinsa ba za su ci kuma zai ba kowa ba kaga wani ya sha bakin lukudi kenan dan da ko yaje lahira ya masa hisabi kuma karshe ta bauta na biyu an masa amma zai sharbi daɗi daga shi sai iyalinsa sauran al'umma ba ruwansu shi ma ba shi da arziki wanda ya ba arziki ya kuma hore masa zuciyar bayarwa ya hore masa hannun bayarwa to na shine mai arziki a nan duniya zai zama mai arziki a kiyama ma haka shi sa annabi alaihi suka tafi uhudu su biyu alaihi shi da abu zirri gifari alaihi sai da aka doshi uhudu ɗin sai annabi su taɓa abu zirri ya ce kalli uhudu ya ce ba zan yi farin ciki a ce da za a ce wannan dutsen duk zinare na ne ba zan yi farin ciki ban aka kwan uku akwai ragowa in banda wanda na ajiye saboda wanda yake bi na bashi zo in biya shi yace al-muksiruna humul aqalluna yawmal qiyamah mawadata masu dukiya sune mutsiyata gobe al-qiyama illa man fa'ala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza wa qalilun ma sai wanda yake haka dare da rana bayarwa yake a can ma mai arziki nan yayi kuma can ma sai yayi to dai sai an aji san zuciya an kalli wannan da alheri to sai a samu abin da ake so amin Allah taimake mu a adama ana roƙon Allah mana ai shi yasa ma aka aje mana Fatiha ba kullum ihdinas siratal mustaqima ai hidaya ake nema shine mutum Allah zai haskaka mutum mutum ƙwar uku ne ƙwar uku ne ɗazu yanzu in an jima ɗazun da ɗazun zaman kanta take yanzu zaman kanta take in an jima zaman kanta take wannan ƙwarƙukun kowanne in ba a sa hidayar ba mutum ba zai tsira ba dan sa hidayar a ciki sannan za ka gane inda ƙafarka take wadda inda ka ɗauke ƙafarka ka ɗazu sai ka gane akan daidai ka ɗauke ta ko ba akan daidai ba in akan daidai ne sai an baka hidayar da za ka gode kuma ka ci gaba in ba maka wani arzikin ba za ka iya ba in ba daidai ba ne sai an baka hidayar za ka gane ba daidai kake ba in ka gane ko ba za ka yi ba za ka ji ɗar ba sai an sa maka wata hidayar za ka ji baka kyauta ba sannan ka ji baka kyauta ba sai an baka wata hidayar za ka ji sha gara na gyara sannan ka ce gara na gyara sai an baka wata hidayar sannan za ka samu ikon gyarawa sannan sai an baka wata hidayar sannan na karɓi gyara shine ihdinas siratal mustaqim duk abin da ka sai da wani abin ba kankani bane ai hikima ce a fatiha allah ya ajiye mana mu dinga so da wayan abubuwan ne a ciki gaba ke da in ba wannan tadaruki da rama ba wanda zai kai labari allah ji kanmu mun ga lokacin da muka aje karatun nan biyar ga watan rajab na watan shekara ta wuce ashirin da tara ga watan february 2020 yanzu a wata nawa muke wata na goma har ashirin abin nan talatin da ɗaya yau wata kwana nawa raba mu da karatu wata nawa amma yanzu da aka zo kamar jiya ba kamar jiya aka tashi karatu haka duniya ta mutum nawa muka rasa a wannan tsakanin da aka yi to shi sa kada duniya ta rude mu to rude mu to rude mu eh Allah hore mana gode masa za su yi tambaya su ji inda abin ya
to ai eh da ce an ce ayi bismillah sha tara wasu na kairu ya zamani ne ai ya zo da haka shine isa amma malamai a musulunci ai amintattu ne malamai musulunci ba irin na ahlul kitabi bane yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi al'umma annabi alaihi salamu Allah ya mata biyawa bil ilmi wal amal ilimi da aiki da shi da bana za ka ga sun yi to suna da wata madogara a shari'a ko ka sani ko baka sani ba ba da san zuciya suke yi ba tunda ubangiji ya ce ulil ilmi wa ulil ilmi shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulil ilmi qa'iman bil qist yahmilu hadha al ilma min kulli khalafin uduluhu to shine ake yi wani lokacin mutane sukan ce wai ba su samu hujja ba sai ka kawo hadisi da ya faɗi yin abu kaza ko ƙur'ani da ya ce ai kaza to wannan sai yake nuna mana mafi yawan lamarin rayuwar yau akwai ƙarancin fahimtar addini fahimtar addini zauki in annabi sai zo da abu in kana da haske sai ta nuna maka abu da yawa yanzu abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu mahaukaci ya gani kawai sai je kunnensa sai ya wata addu'a sai ga firgigi ya warke ya ce da annabar sun ga abdullahi dan mas'ud ya yi wani abu gashi kuma mahaukacin ya warke annabar sai ce kuma sai ce a kirawo shi me kai sai ce afasirtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim hai izuwa wa qul rabbi ghfir warham wa anta rahim yace nan na karanta shi ya warke sai annabi ce law qara hala rajulun muwaffaq ala jabalin lazala mai muwafaka da ikilashi da zai karanta wa koran dutsana ya ce matsa zan yi gida a gurin sai ta matsa ai ba annabi ce masa ba sanin kima alkur'ani da irin martabarsa isa ya yi amfani kuma ta yi to gaba wanda zai zo hana mutane wannan tun da sun yi an gani sannan abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu tafiya suka yi da suka yi tafiya yake suka je guri aka ki saukar su suka koma wajen gari suka zauna shi suka yi ana kururuwa shugaban garin muciji ya sare shi mutuwa ake ya dace mun ce sauke ku sauke mu ba amma ina da abin da zan masa ya warke sai an biya ni ya masa ya warke aka kawo awaki ɗari aka ba su sai bai ci ba ci ba suka zo da shi madina sai ya rasula ga abin da ya faru fatiha na dinga karanta na maimaitawa shine ya warke sai na ce ma adara kamar ruqya wa ya sanar da kai fatiha ta waida ce ni ma ku bani nawa kasa to tunda aka samu saban alaihi salam suna daukan wani abu na alkur'ani fa'ali su karanta yi amfani to in an zo wani abin da yake da wata munasaba aka kalle shi aka ce ayi sai ayi ba farau bane wannan ba shi gogo bane tunda ya samu usuli daga wani kuma abubuwa suna nan da yawa wanda izo itarar an yi ruku ya dago salamu rabbana lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi sai annabi alisa cewa ya ƙara wata kalma na ga mala'iku suna rige-rige sun fi su talatin suna rige-rigen rubuta ta in ba daidai ba sai ce masa ba kai daidai ba amma ya tabbatar da to irin wannan shi ake ake kulawa da shi malam musulunci suna da haske sannan wani baka san sirrin da yake tsakaninsa da Allah ba da iya wannan din haka ne wani abin da ya samu din yana nan a tushen a shari'a daga annabi amma duk littafan da suka yi rubutu ba su rubuta gurin ba ba su rubuta ba yayin mutum yana da musu ya je wayansu guraren da suke kasar saudiya har masallacin madina ya je ya bincika jirgin da ya sai zuwa wayansu guraren ya ga me saboda me aka samu suna ba zai taba samu yau babu shi a rubuci ko ba a yi ba dalili akwai madina ka je duk guraren da annabi ya rayu guraren da kofofin da suke nan ka bincika a meye dalilin da ya sa kofa kaza ka samu wata akwai wadda ba zai samu ba a rubuta duk littafin da ya duba ubangiji subhanahu wataala ce subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu masjid alharam daga nan baraka ta tashi yau ba littafin da ya ga maka inda ta tashi ba inda za ka ga alama a masallaci kuma ba a yi ba amma a kudus akwai amma a can akwai amma akwai wanda suka san a inda aka amma babu shi a rubuce ai ba a tauye Allah haka kodan mutum ya zo ya tattare al'umma ya zama ya shiga ya shiga ƙwauru wa kana al-insanu qatura ya tattara qur'anin ya hana shi aiki ya mai da shi ruwan kududdufi ya sa mutum ya ga ba zai ba to sai ya haƙura ya shiru wanda ya ga zai yi ya yi kuma kai soke mara yi shi kenan sai a zuwa ya isa eh shi kenan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh